رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata a wannan littafin namu na wata-wata mun tsaya a darasi na talatin da takwas suna ga arba'in da biyu za mu tashi arba'in da uku ko a wannan littafi mai albarka na a kamun jana'i na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala inda muke muke a cikin wato masailin da suke magana akan abubuwan da ake so a yi wa mamaci yayin da aka binne shi mala ya kawo abubuwan da ake so an so mutum ya yi wa wanda aka binne mun kuma karanto yau za mu tashi duk da abin da ya faɗa na farko cewa ya an so a ɗaga kabarin mutum gwargwadon tsani ɗaya idan an binne shi shine abu na farko na biyu idan an ɗan ɗago shi ya ɗanyi tozo kada ya zama wato ya yi faɗi yadda zai zama kamar gurin zama ya ɗanyi tozo shine abu na biyu da malam ya kawo na uku a ɗanyi ma alama da dutse a jikin kabarin to shi ne za mu tashi matsala ta ɗari da biyar matsala ta ɗari da biyar ma da ya ce wa yuzul julusi inda asna'i dafni ya halatta a zauna ko a tsugunna an aka ce zama ba dole su zama ba zama ko tsugunnawa yayin binne mamaci lokacin da za a binne shi ya halatta ka tsugunna ko ka zauna bi qasdi tadbiri al-hadirin bil maut da nufin wato tunatar da waɗanda suka zo wannan binnewa ya halatta ka tsugunna ko ka zauna don tunatar da waɗanda suka zo binne mamaki wa ma ba'dahu bil maut kai mutu bayani akan yaya mutuwa take wa ma ba'dahu da abin da ake haduwa da shi bayan an mutu ya halatta kai mutu wazi akan wayannan abubuwa ba wai zuwa zaka kai ta bayani akan tsadar fetur ba a makabarta cewa yawa cewa yanzu kun ga jama'a kaza da kaza saboda matsalolin mutum fetur ya tashi baki bane mutuwar ake bayani akan ta da abin da ake ke biyo bayan mutuwa li hadith al bara bin azib hadisi dogo da zamu biya na bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu qal خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في جنازة رجل من الأنصار براو دان عازب يتي من فتو تعالى النبي عليه الصلاة والسلام من فتا ta da annabi alaihi salatu wasalam dan yin jana'izar wani mutum daga mutanen Madina ban ta haina ila alqabri sai muka tike muka je muka tike a daidai kabarin wa lamma yulhad lamma bi ma'ana lam domin a larabcin kace lamma ya lamma hadara har yanzu bai zo ba kenan to shine yake wa lamma yulhad yulhad a lokacin lam yulhad ba abin ne shi ba ba ma gama wato binne kabar maballanta na abin ne wa jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qibla sai annabi ya zauna yana mai fuskantar al-qibla to kun ga yanzu ana koya mana darasin yadda inda dama an kai ga makabarta a ta wajen yin addu'a ga yadda ake so kai inda dama in babu dama din da ka tsaya yayi wa jalasna hawlahu sabai kace muka zauna a gefen annabi alaihi salatu wassalam wa ka anna ala ru'usina tsairu kai ka ce tsuntsaye ne a kawo mu saboda mai nutsuwa idan suna gaba annabi alaihi salatu wasalam ba ta ba ta wargi kowa baya daga murya wa fi yadi ya'udu farahu dan azib yace a hannun annabi alaihi salatu wasalam akwai sanda ko wani karayan kutu fil ardi da yake dan da kula kasa da sanda a hannunsa yana dan tsokala kasa da shi فجعل ينظر إلى السماء sai annabi alaihi salatu wasalam ya kalli sama wa yanzuru ila al-ard kuma ya kalli kasa ya kalli sama ya kalli kasa wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yaqfaduhu sai aga annabi na daga idansa kuma ya sauke ya daga idansa ya sauke wane mutum talatin sa uku ya daga idansa ya sauke kuma daga ya sauke kuma daga ya sauke sa uku فقال جيش استعيذوا بالله من عذاب من عذاب القبر ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari ku nemi tsari gurin Allah daga azabar kabari domin gaskiya ce akwai ta marar ta yi sau biyu yana faɗa au talatan ko sau uku ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari sun magana sannan sai annabi ya ce Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika min azabil qabri allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri sai dai faɗa sa uku ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari sau uku yana faɗa sun makala sannan ya ce inna la'abda mu'mina to ga labarin zai faru ne abin da zai faru a kabari hakika shi sai da annabi kuka kun cikin faɗar ai muqaddimar sai da nemi tsari da azabar kabari sannan kuma zai musu bayani akan azabar kabari yace hakika shi bawa mumini idan kana min qida'in min ad-dunya idan ya kasance zai bar duniya yana kan gababbarin duniya eh duniya za ta yanke masa shine zai bar ta wa iqbalin min al-akhirati akhirati zai fuskanci lahira nazala ilai mala'ikatun min as-sama sai mala'iku daga sama su sakko zuwa gare shi dan mutum ya zo mutuwa mala'iku suna sakko masa biyadul wudu masu fararen fuska su wayannan mala'iku amma kar ku manta a farko ya ce innal abdal mu'mina shine aka ce mala'iku masu fararen fuska za su sakko masa fa anna wujuhahum shams saboda hasken fuskar su kai kace rana ce akan fuskar saboda kyalli ane mutum ma'ahum kafanun sun taho da alkafani min asfanil jannati daga likafani na aljanna wa hanudun min hanudil janna sannan sun taho da turare irin turare zuka aljanna hatta ya jilisu minhu har su zauna a gurin mamacin wanda zai mutu su zauna a gefensa maddal basari iya ganin irin idan ya dago iya ganin idansa saboda yawan iya ganinsa aka zai ta ganin mala'iku da yawa ga duk fuskokin su farare sannan ga iya ganin sa bai san iya adadin su ba la haula wala quwwata illa billah thumma yaji'u malakul maut alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo aminta Allah ya tabbata a gare sunansa kenan kudazin na kasuwa kurmi na ga wani littafi kawai sunansa malakul maut eh mujalladi dai ne malakul maut ana so a tabbatar ma da mala'ikan mutuwa ko ba sunansa a zara'ilu ba malakul maut shine sunansa shi za ki ma mala a can za ku ji ya ce hada huwa ismuhu fil kitabi was sunna wannan shine sunansa a littafin qur'ani da hadisi malakul maut wa ma tasmiyatuhu bi azra'ilu amma fadin da ake cewa azra'ilu kuwa sai ce ma me in ji mala albani yace wa min mala atla lahu ba ji azali khilafan lima huwa huwa al-mashhur inda an-nas ya saba abin da yake hara a gurin mutane wala allahu min al-isra'iliyat suka ce isra'iliyat ne ma kwata kwata isra'iliyat ne baya an gane ko yawa saboda haka sunan sa malakul maut kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum shine kaida yau sai sai mala'ikan mutuwa ya zo kaga in kuka lura su za su fara zuwa mala'ikun su jira suna zazzaure a gefen mamaci sannan mala'ikan mutuwa ya zo kaga mafi yawanci wani lalai makalu na ala idan shugaba zai je guri ai kafin ya zo ake fara zuwa ko yawwa a jira shi tukunna a fara shakkyara guri to a ta jilisa inda ra'asi mala'ikan mutuwa yana zuwa sai zauna a gefen kan mamaci fa yaqul fi fi ayyatu an-nafs at-tayyiba ya ke wannan ran wadda take da dadan rai wa fi riwayatin ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ke wannan ran da take wato nutsatsiyar rai nutsatsar rai shi a larabci rai mace ce amma a wajen namiji ne an gane ku to saboda haka shine abin da yake faɗa kaga in ba ku manta ba karatun mu na rijal wani ta haula rasul ai da muka zo mun tarjama Abdullahi da Abbas ya kawo mana cewa da aka zo binne shi an ji wani sauti kawai cewa ya ayyatu han abu abin ne ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli janna aka ce kawai sautin aka ji amma dai an ga wata farar farar tsuntsuwa kamar balbela ta shiga cikin likabin kuma ba ga fitacce ba an ji wannan murya yayin da za a binne Abdullahi na Abbas wane mutum to sai yace a zai ga mala'ikan mutuwa zai ga mar wannan ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fita wannan ran sai a ce fito zuwa ga neman gafara ubangiji da ne da kuma yardarsa zuwa ga gafara Allah da yardarsa قال سمي روايتي فتخرج تسيل كما تسيل القطرة ومن في السقاء سيرا يفتو كما يد روايتي سلالو وارد واجن غورا kagane yadda ruwa yake tugowa haka nan mumini zai fita ana so a gaya ma ba zai ja wahala ba kamar yadda ruwa yake silalowa daga bakin gora haka ran mumini za a zari Allah ya sa mu na cikin to sai yace ruhuhu nan ne ko oke ba nan bane sai yace fa yaquduha sai karbara shi malaikan mutuwa yana dauka wa bi ruwayatin ata idza kana da ruhuhu har ran sai fito dalla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi kowane malaika sama da kasa sai mar addu'a malaikan sama da kasa sai masa addu'a ya hayyu alqayyum wa kullu malakin min sama sannan kowanne malaika daga cikin sama nan bainas sama'i wal ardi wa kullu malakin fi sama da duk kuma can tsakanin sama da ƙasa kuma da duk mala'ikan da yake sama wa futihat lahu abwabu sama sai a bude wannan ran kogogin sama gaba daya laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah babu wanda daga cikin mabota kofar daga cikin kofofin nan na sama face sai yana roƙo Allah madaukakin sarki cewa an yi uraja bi ruhihi min kibali cewa wannan ran da aka ciro Allah ka sa a biyo da shi ta wannan gurin duk kowane mala'ika yana roƙon haka amin ya Allah to sai yace um sai yace fa idza akaza lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi da zarar ya cire ran shi malakul maut to ba za su bar wannan ran a hannunsa ba karfata ainihin daidai da kiftawar ido a ta ya kudu ha sai su karbe su wayannan da suka zo jira kawai sai su karba suna karba fa ya ji aluha fi zalika alkafan wannan kafan da suka zo a hannunsu sai su sa shi a ciki a ciki za su sa wa yakhruju minha ko kenan gallaje ko wa fi zalika alhanun kuma su sanya ran a cikin wannan turaren da suka ɗauko na aljanna fa zalika qawluhu ta'ala shine fadan Allah da yake tawaffatu rusuluna wato sai mala'ikun mu su dauran sa shine tawaffatu ɗan aikin mu manzannin mu sai su dauran sa shine wannan mala'ikun da suka zo da yawa wa hum la yufarriduna ba za su sakaci ba ba sakaci ba jira shine tafri ba ta da jira ba nan da nan kawai da sun dauran nasa ba sakaci suratul anam wa yakhruju min haka adiya bi nafhati miskin sai wani abu ya rika fita wani kanshi ya rika fita da yadda ka san wato tiraran almiski wujida ala wajhi al-ardi cewa kanshin tiraran almiskin da ka san ya fi kowanne kanshi a duniya wannan kanshin tiraran in ya fara fitowa ya bi shi kanshi qala sai yace fa yasaduna biha wala yamuruna yani biha sai su yi sama ilayhi yasadu kalimatu tayyib sai su yi sama da jiji ne fa yasaduna biha sai su hawo sama da ran fala ya murguna ba za su wuce ba yani biha da wannan ran ala mala'in min al mala'ikati aw zadan da zan mala'iku illa qalu ba zai je mala'ikun sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan wani irin rai ne ne kanki haka duk mala'ikun da aka zo wucewa sai sun faɗa haka fa yaquluna zai ce duk wanda suka zo da shi zai ce fulanu bin fulan ai wani dan wani ne sai a faɗi sunanka da na mahaifinka bi ahsani asma'ihim lati kanu yusammuna hadhihi dunya da mafi kyawun sunan da ake kiran ka da shi a duniya shi sa ba a san sunan banza an gane ko sunan ka kyakkyawa wani dan wani za su ce haka za su faɗa a tayin ta hubiya ila sama'i duniya har su cike da shi zuwa ga saman duniya ta farko kenan saman duniya fa yatabtihuna lahu wannan da muke gani ba ita ce sama ba yawwa ba ba a je shekar da zai shekara ɗari biyar ne saboda haka da sun je saman duniya sai su nemi a bude musu shine bai tabbi hauna wato lahu sai su nemi a bude musu kofar saboda ran shine lahu fa yuftahu lahum ko fa yuftah lahum sai a bude musu fa yujayyihu min kulli sama'in muqarribuha sai zama muqarribuha cewa wanda suka fi kowa matsayi a wannan saman su ma bayan an gama da saman sun ce to bari mu raka shi sai a tafi sama tabilin eh da su za a tafi ilan sama'in lati taliha har zuwa saman da take wanda ita ce ta biyu a tayin ta yi bihi ilan sama'in tabi'a da an je sama ta biyu su ma to waɗanda suke wanda suka fi kowa matsayi a mala'ikun sama ta biyu su ma yace za mu yi rakiya ta uku ma su rakiya ta hudu ma su rakiya har a je sama ta bakwai to daga nan kuma me zai faru to shine malami yace mana fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah da girma da buwa ya ce wa ma adraka ma illiyun me yasa ne ce ka menene illiyun sai Allah madaukakin sarki yace kitabun marqu wani littafi ne da yake da rijista ce da ake rubuta sunaye eh an mata lambobi serial number kowa shine kitabun marko yashhaduhu al-muqarrabun wanda za su halatte shi shine al-muqarrabun an gane ko makusanta Allah ya sa mu na cikin shine duk wanda ya ga sunan sa a wannan rijistar to ya sha ba siddin ba ce in dai ka fado illiyu to ka sha kana ganin baka blacklist amma siddin to blacklist ne to shine inna kitabul abrari lafi illiyin haka Allah ya ce ko kalla inna kitabul abrari lafi illiyin wani madaukakin guri ne to anan rijista take kaga an ga ma sai an ji sama ta bakwai to anan za a rubuta sunan da ka rubuta sunan ka anan to ka fado cikin wannan da aka yi wa matsayi fa yaktabu kitabuhu fi illiyin sai a rubuta sunansa a cikin illiyin ثم يقال سنة أعيدوه إلى الأرض in aka tafi da ran wai zuwa za a yanzu rijista za a yi da an je sama ta bakwai an je an yi rijistar sunanka sai Allah ya ce ku dawo da shi to ran a dawo da shi zuwa ƙasa ilal ardi zuwa ƙasa fa inni wa ashuhum anni domin ne musu alƙawari tun a duniya min ha qalatuhum da Allah ya ce min ha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ne musu alƙawarin cewa zan dawo da su daga ita na halitta wa fiha u'iduhum cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum daga cikin ta zan fitar da su shine ranar alkiyama taratan ukhra karo na gaba qala sai ce fa yuraddu ila al-abd sai a dawo da ran mutum zuwa kasa wa tu'adu ruhu fi jasadi a bayan madaransa cikin jikinsa amma fa kafin a dawo da ran cikin jikinsa sai dai ta ka wannan matakan tafiyar shekara ɗari biyar biyar sau bakwai ko yanzu ya mutu bai kwanan keso kai ko ya kwanan keso ɗari biyar sau bakwai shekara dubu uku da ɗari biyar fa kenan a wannan gaɓoɓin za a yi ta shi sa wanda bai yadda za a yi tashi za a yi tashi alkiyama ba za a yi azaba kabari sha sha sha ne gashi an gaya ma cewa tafiyar shekara dubu uku da ɗari biyar a yan awoyi wanda ba za jinkiri ma za ga a awa ɗaya mutu a awa ɗaya an kai shi to a wannan awa ɗaya duk aka yi wannan abu duka wane mutum to sai yace kana sai yace bai yuraddu ila al-abd tu'adu nabiyana tu'adu ruhu bi jasadi kana yace fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabi kun ji za a dawo da ransa yana jin ƙara shine khafqa ni'ali wato akabi yana jin ƙara takalman ƴan uwansa waɗanda suka kai ƙara takalman sai daga cikin dalilan da ya sa wasu malamai suka ce mun biya a baya cewa ba laifi bane in ka shiga makabarta da takalmi yawwa domin kun ga akwai hadisin da ya nuna ni ba ya shiga da takalmi hadisin tilkiya ta yi ko shine malamin muka mun biya wannan a tambaya cewa aka gwama in ka hada hadisan za ga ya nuna cewa in ka ga mutum ya cire takalmi ya yi daidai ka kyale shi in ka ga babu takalmi in ka ga ya sa takalmin da shi ma ka kyale shi duk akwai hadisai kuma ingantattu wanda na wanda ya san wasu daga cikin malaman mu yanzu da suke karantar da mu akwai ɗaya daga cikin su da yanzu baya shiga da takalmi to kaga wannan hadisin shi yana kan hadisin sulfiya ta yi shi kenan amma shiga da takalmi kamar yadda su malamin sauran malamai suka gawa mu hadisan ba lili musamman da kaya ko bola ko kwalabe da ake zubarwa to wannan shine dalilin da ya nuna haka to sai yace ne sai yace idza wallaw anhu mudbirin idan suka juya gabarin mamacin suna masu tafiya shine mudbirina eh suna masu juya baya fayatihi malakan ana wannan gabar kafin ku gama fita daga makabarta sai mala'iku biyu su zo mar shadida al-intiha shadida al-intihar masu tsananin tsawa tsawa za a daka matsawa ko muminin ne an fara daka shi ne fita da kabari ai sai an fara daka matsawa wannan tsawar ita ce wanda wayan tahiranihi fi masa tsawa ita ce wanda ibnu taymiya yake cewa shine za ga a wannan lokacin dabbar su tacci ta kileda sai aka yi ta bakin makabarta musamman ta kafirai a ɗaure idan ya ji an buji wani ya yi ihu shi wannan raƙumin nan da nan zai fara zawayi ya laida ta fito musamman makabarcin kafirai ba nan sai su je su ajiye dabbobinsu da suka kileda to shine annabi ya gaya mana cewa idan idan mala'ikan ya yi wannan tsawar ba ma duka ba duk halittunar duniya sai sun ji banda mutum da aljan dabbobi tsuntsaye ba ƙarya ba ne da za ka ga wani lokacin sun ke ko da gudu ba ƙarya ba ne ƙwarai kuwa wani lokacin za ga tsuntsaye ne akan bukiya gaba ɗayan su sun tarwatsu su suna ji kai ne ba ka ji domin annabi ya ce da za a sa mutane da sai sun daina binne yan uwansu inda muna ji wallahi da za an daina kai mutane ba za ka yi da kai babanka ba ba za ka yi da kai mahaifiyarka ba ba za ka yi da kai wani naka ba za ka yi da ba ya hayya kai kisa babban nasara ce a ce Allah ya hure ma abun alkhairi abun duniya ka ce wannan nayi kaza amma sadaka jariya ga mahaifina mahaifiya ta ba mala dan kirki ne waladin salihin dan kirki kenan yanzu mahaifinka ba shi da rai Allah ya hore ma ka fara samun duniya aba malam sai ka ce ina ma abba na nan ya ga yadda ake kyautatawa to tunda baya na akwai abin da za ka yi mace yi kuma wanda za ka yi ma a duniya domin wancan in ya ci zai kasa yadda shi wannan ko yanzu haske zai zama masa a kabari to ba alheri kenan shine tsana kirki awwaladun salihin ya da'u lahu to shine malam yake gaya mana anan cewa kuma sai daga cikin ribar haihuwa kenan ai waɗanda zai ma wannan an ji riba babba kuwa to sai ce wa yuji lisanihi sai su zaunar da shi su mala'ikun nan mun karin wani kiri ya tabbata sunan sa haka shine ba wuce sai haɗe ce wala shi da kawai gaba ɗaya duk biyun eh shi kawai a burbiyin din zai kawai wala shi ko ina ya ga wani wala kiri obo munkar wani kiri sai haɗe ma kawai sai ce to fa ya kula ne laujin ce da iman rabbuka an zo gurin ku wane ne ubangijinka fa ya kulu rabbi Allah kun gani jarabawan lahira obj ce kuma an gaya ma tun a yanzu ga abin da za a tambaye ka amma ba kai saka amsa ba mun ja wannan magana yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillu Allahu adh-dhalimin saboda haka ba hadda bace dole zai zo rike ma kifta ya tsaya a kan kabari sau ɗayan taɓa ganin wannan na gaya muku a makabartar taro ya tsaya yana cewa wani ɗan wani idan za a kala malaka ne ba kullahu ba haba malam wa ya gaya ma haka ke ato ato shi bai ma san ba tabbas ba tabbas ko ba yana jin larabcin ko ba yayi to yana gaya masa wannan yana mai cuta ta liƙini ba haka bane ba haka bane sai inda za ka gano wannan mun sha ba da misali kawai ka shiga ban ɗaki ba da duba tsammani ka ga aljani marara wallahi ba kai sa'a ba za ka iya addu'a ba sai dai ka je na ayatul kursi in ma ya faɗi wannan din wayo Allah haka wani zai ta ihu wayo ya shiga uku ya lalace ko ba haka bane sai Allah ya yi maka da katar za ka iya addu'a sai ma to shi da Allah yake shi yake tabbatar da wato yake tabbatar da wanda suka yi imani a wannan duniyar da lahira ma amma wanda suke azzalimai Allah fitar da su yake Allah ya kiyaye to shi ne yake da ya kula rafi Allah kaga OBJ ne shi za ko bin baz ne ko Hussein a cikin sa ai kaga na manta cikin wayannan biyu a jami'a islamiyya idan ya zo yana invigilating a jaraba ɗalibi ya ce da Allah malam ne wannan wannan tambayar da take faɗa sai ba ka abu sai aka ce da shi a kya tambaya ta bi duk kuce Allah ya kama ni innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitabi sai aka dena ba shi invigilating sai ya ce to huta roro in dai za a tambaye shi to yace wallahi sai ya faɗa in ba kwa so ya je to kar a tambaye shi saboda shi ka'idar su kenan idan kuka tambaye shi to sai ya faɗa sai aka daina ba shi biji dai saboda shi yana ganin kaɗe sai tambaya kuma ya sani ya ci faɗa to Allah zai kama shi fa yaqulu rabbi Allah fa yaqula ni lahu sai mala'ikun sai da shi ma dinuka to dai addinin ka kaga ya ci da daya option hudu kawai ويقول ديني الإسلام في ديني ديني المسلم فيقولان له تسكي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم لذاك جاء كم متم نند أكا أيكم شيني النبي عليه الصلاة والسلام فيقول سيتي هو رسول الله شيني من ذا الله شي الله يأيكو ويقولان له تسكي وما عملك كتتي تنبيك الجي to me aikin ka me kai ba ce masa za ka yi ne dukkan dakta bane ba duwan nan ka sha mamaki me ya aiki ka kace ai ni ofisa ne ba ruwan ku da wannan ransun na ka igiya biyu ko uku me ya aiki ka kace ai ni chairman ne ko commissioner zaka gane kuran ka bai yaqulu fi qira'ati kitaballah na karanta littafin Allah ba amantu bi kuma na yi imani da shi wa saddaqtu sannan na gaskata shi kun da amsar da ake nema shi da dan ka je ka kura boko ba kai addini ba ba ruwan malaiku da wannan ka ce ai aziyati na yi ranku ya dade na yi biyaji ka ga profile din ka cikakke ba ruwan su dai fayan tahirhu sai malaikan duk da haka sai da ka matsawa yace man rabbuka wa ma dinuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min ita ce karshen fitina shine fitina kabari karshen fitina da za a bujiro mu'mini wannan matsayin wajen wannan tambayar ita ce fitina da za ta samu mu'mini wallahi abin ita zai amsa ta to shine annabi yace karshen fitina da za ta bujiro mu'mini ke shine tu'radu 'ala al-mu'min fadhalika hina yaqulu Allahu 'azza wa jalla shine abin da Allah yake gaya mana yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana wadda take tabbatacciya a wannan rayuwar ta duniya wa yudhillu Allahu zalimin sannan batar da azalimi fa yaqulu sai sai rabbi Allah wa dini al-islam shine tabbatarwa wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yunadi munadin fis sama sai wani mai shelan shela a sama an sadaka abdi cewa bawa na ya yi gaskiya wani mai ke zai gaya wa mutu cewa ya yi gaskiya fa afri shuhu min aljanna ku ɗauko shimfiɗa daga shimfiɗan aljanna ku shimfiɗa ma a kabarin wane mutum wa albisu min aljanna ku ɗauko tufafi mai kyau na aljanna ku sa mar wabtahu lahu baban ila aljanna sannan ku buɗe masa kofa aljanna ya gano tun daga kabarin a buɗe masa ya gano ta qala shi mai ruwa ya ce fayatihi min ruhiha ana budewa na cikin kabari wannan aljanna da ya hango ta sai iska ina irin a bude guri mai AC ya kake ji in tar da musamman ka ga ranar karfe biyu kawai sai iskar ta dako shi yana kabarin iskar iskar aljanna ta dako shi haka za ta yi wa ɗibiha da irin daɗinta ƙanshin ƙanshin da yake cikin aljanna sai ji ya bulbule shi kawai gaba ɗaya yana wannan kabarin a kwance Allahumma ya wa yuftahu lahu fi qabrihi sai a bude masa kabarin a yalwata masa shi annabi ya ce madda bakari iya ganin sa kaga an sa shi kun matse gida to sai a bude masa iya ganin sa kala sai ya ce wa yatihi wa fi riwayatin yumsalu lahu san ya zo masa san kuma wata ruwaya yumsalu lahu sai a mutanta masa ai masa a turanta masa rajulun hasanul wajhi sai kawai wani mutum ya zo masa cikin kabarin mai kyakkyawar fuska hasanul siyabi da kyakkyawan kaya na tufafi an gane ko ehem tayyibul ri'i yana kanshi sai kul zai ce abshir bil ladhi yasurruka sai wannan mutumin da ya shigo makabari zai ce ne ma albishir albishirinka kai albishir da abin da zai faranta ma rai ya ga yawa na kwanta abshir bi ridwanin min Allah albishirinka da yarda daga Allah Allah ya yarda da kai wa jannatin fiha na'imun muqim sannan kuma mune ma albishir da aljanna wadda a cikin ta akwai ni'ima da wamammiya ai ka san ba wuce na to alifin dadi karewa to kai sai ya gaya ma ba karewa dawwaman miya hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine yinin da aka kasance ana ma alkawari kullum sai ya kulu lahu sai ce da shi wa anta fa basharaka Allahu bi khair shi ma na kwancan sai ce da shi kai ma Allah ya ma albishir da alkhairi haka ake so wanda ya rubuta albishirin ka sai ka ce kai ma albishirin ka ba gora kawai ba a ƙa'ida ta addini ana so ka ce kai ma albijirinka to ya gaya ma albijirin shi ne inda dama kai ba shi tafi to sai ya ce man anta shi na kabarin ya ganci cikin kyakkyawar shiga sai ce waye kai fa wajihu kal wajihu yadiu bil khair fuskar ka tayi kama da fuskokin waɗanda suke zuwa da alkhairi fa yaqulu sai ya ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka na ƙwarai shine abin da bawo yake cewa halin ka ya bi gawa ne bayan ya mutu gaske ne cewa idan ka mutu kana da kyawawan ayyuka za su bi ka wallahi kun ganshi nan gashi aikin ka ya koma sura kyakkyawa wanda zai zama samir samir shine abokin dauke gira me dauke kewa la haula wala quwwata illa billah fa wallahi na rantsi da Allah ma alimtuka illa kunta sari'an fi da'atillah aikin sai ce da kai ban san ka cikin komai ba in ba cikin gaggawa wajen bin Allah ba haka aikin zai gaya ba baɗi an fi ma'asiyatillah wanda yake mai sanyin jiki wajen sabon Allah shine mai nauyin jiki baɗi an man baɗa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu baɗi an fi ma'asiyatillah mai nauyin jiki in aka ce za a gurin sabo yace shi bai da lokaci ta su ba za a yi tiya shi ba za ki ba wallahi yana da aiki ka ja ba za a yi tiya aiki san duk abin zaɓo ya ki zuwa shi ne wannan aikin naka zai gaya ma kabari la haula wala quwwata illa billah sai ce ne fa jazakallahu khaira sai aikin kai sai Allah ya taka ma da alkhairi ثم يفتح له باب من الجنة سنا أبو masa wata ƙofa daga cikin aljanna kun ga ya ganta wa babu minan nar kuma a buɗe ta wuta ma fa yuqalu sai a ce da shi hada manziluka law aqaita Allah kaga wannan kofa ta wuta shine masaukin ka mun biya wannan a tafsirin mu na tatin da yau cewa ko a gurin Abu Zaiba ne bin Yaman cewa wannan shine masaukin ka da ka saba wa Allah da ka saba dama gidan mutum biyu ne a lera ne gidan mutum biyu ne akwai a aljanna kowa a nan kana da ji aljanna kana da ji a wuta idan ka shiga aljanna sai a nuna ma na wuta a ce to kaga da wancan gidanka ne shi kafirin da zai gaji gidanka sai a kwace gidansa na aljanna sai a kara ma kowa yana da gida biyu da kafiri da Elizabeth da da dubush da da walid bin mugira da kowa yana da shi guda biyu an bayyana da jago yawwa to sai ce sai a ce da shi ha zaman jilika lau a kai tallada safan Allah kai to ga gidanka can a wuta abdalaka Allah bihi hada Allah ya canja ma da wannan fa idza ra'a ma fi ma fil jannati da ya ga abin da yake cikin aljanna ila aljanna kala zai ce rabbi ajil qiyamah sa'a Allah ka gaggauta kiyaman nan ta tashi gobe ma haka ya gano dadi malam Allah ka gaggauta tashin kiyaman nan kai ma addu ila ahli wa mali ina ma ina ma za a banni in koma zuwa ga iyalai na da dukiya da sauri in je musu alfijir ga ba abin da yake faruwa a can kiyama bai yi kari da wuce a ce da shi uskun nutsu kaga mutum ya ga abu ya rude sai a ce kaga dan nutsu eh ka nutsu Allah yana Allah ya sa mana cikin waɗanda za a ce da su nutsu saboda zunubi kala sai ce to an gaba da mumini wa innal abdal kafira shi kuma aljihun baya a wata ruwaya wa fi ruwayatin alfajira fajiri wanda yake yadda ya bi Allah ya ya ta hole wata a duniya idan kana fi qita'in min ad-dunya idan yazo kan gargarar barin duniya kima wa iqbalin min al-akhirati yana fuskantar lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sai mala'iku daga sama su sako zuwa gare shi gilazun manya masu kauri shidadun masu karfin tsiya a yi tsanani ba su dulojo fuskokinsu ba a ke wulik su dulojo ma'ahumul masu nan ne ko a tare da su akwai karara a yan san karara ko ma nura yawa eh karara ai kwamanda duk kun sani da wayannan yan bana bakwai ne cewa karara shine fasarar da zaka yi yanci kana so ka ji abin minan nari na wuta fa yajidu tuna minhu maddal basari wannan mala'iku su zauna a gaban sa iya ganin su shi ma shi ma dan wutan duka bakajen fuska kuma ga karara sun zo da ita kuma na wuta karara fa ba irin ta duniya ba ba nuru an taba sama karara cikin ka wata ranka je gurin masu ranka ce su dan sama a hannu kawai dan tantan iya hannu idan ka je kai wanka ka ka shiga uku wallahi ka ji ba fitsari ko ba sun zauna za ka yi ba eh to sai yace su zauna iya sun mai ji malakul mauti shi ma ana haka sun fara zuwa su yi mala'ikan mutuwa yanzu shi ma hatta ya ji ta inda ra'asi yana zuwa sai zauna a gurin kansa fa yaqulu sai ce ayyatu an-nafsul khabitha ya ke wannan rai wanda take mummuna eh tan mutmainna tan a tayyiba titi yake nan ukhruji ila sakhadin min Allah ki fito zuwa ga wato zuwa ga azabar Allah wa gadabin da kushin Allah qala sai ce fa tafarraka fi jasadi sai ran sai tarwace a jikin mutum ya tarwace kun ga na mumini guri ɗaya yake aka zaro shi kamar ruwa yana daga daga bakin kwalba shi kuma ya tarwace yanzu a cikin jikin fa yanzu wa kama yunzau tafulu al-kathiru sha'ab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a rika fusgar ran kamar yadda ake taje gashin dabba wadda take mai gashi mai yawa kuma wanda ya dunkule haka za a rika fusgar ran kafin min as-sufil mablud daga wato gashin da yake tikakki ka je kalli ai dabbobin irin dabbobin waje ba irin namu ba wanda a gansu masu gashi dai wanda suke wannan katifa da shi da riguna ya ji dunkule kuma wanda aka jika kamar haka za a rika fuskar rasu kafiri shine asubul mablul gashin da yake mai danshi eh fa tuqadda ma hal uruku wal asabu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsabar wahala wajen jarran sai an rika tsinka ma jijiyoyi daga bai in aka tashi fuskar ran haka za a rika yi ma fa yal'anuhu kullu malakin bayna samai wal ardi duk mala'ikan da yake tsakanin sama da ƙasa sai ya tsine wa wani dan wani Allah ya tsine ba albarka wa kullu malakin man fi wato fi sama da duk mala'ikan da yake sama ba na tsakanin ba shi ma sai ya ce wani dan wani Allah ya tsine ba abin da ya tashi ke tsine ma shine baka yi abin da aka turo ka dinki ba ma kalaqatul jinna wal insa to kai da ka zo tarhodiya kai wa tughlaqu abwabu sama sai ta rufe kofofin sama gaba daya domin saman kaga an yi sama to mutumin kirki laysa min ahli babil illa ne wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min qibali babu wani kofa babu wani mala'ika da yake a bakin wata kofa ba sai ya rika kun Allah ya ubangiji Allah ya sa ran nan kada ya zo inda kake fa ya'khudha mala'ikan mutuwa sai ya dauka fa idza akhadha da zarar ya gama cire ran lam yad'uha fi yadihi ba zai bar ran a hannunsa ba karfata ainin didi dai kiftawa ido hatta yaj'aluha fi tilka al-masu sai ya jefa cikin wannan kararan shi wannan ran wa ya kuruju min haka an tani rihi jifatin sai a zaro ran saboda wari ɗauka za ka wato muji ne warin muji wanda ya rufe shi ne ka an tani rihi jifatin kamar warin muji wanda ya rufe wujidat ala waje al'adu irin wanda kuke gani a ban kasa wanda ya rufe yake mugun wari kaga wani in ba ruwa aka aka kona aka dau lokaci ana kone gurin ba har kasan gurin kaga warin gurin ba zai ba ku ku zauna lafiya to haka dai kuma kun san cewa mutum baka taba samun muji bane mutum ya rufe ya fi ya fi dabba wari wani ko dan shi warin sa wani iri ne mai buga kai to me zai faru to sai sai فيسعدون بها في كما درس ولا يمرون بها على ملئ من, من ملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الكبير با با wato gungun mala'ikun da za su wuce ba dai sai sun ce wannan wani irin mummunan rai ne fa yaqulu na sai ce fulana bin fulana wana ne dan wani bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma bi hadhihi dunya sunan banzan da ake gaya mar a duniya da jira su kira shi in shege ake ce masu ce shege ke dan su faɗi ke dan yahudu a gaya ma dinki za su faɗa ai yahudi ne wani dan wani da ake ce wa yahudu shine ba ka yarda da sunan banza ba to da shi za su kira ka wallahi domin su mala'ikun daidai suke da kai dan kai Allah ya halicce su dama me ke ne wanda baya ne hatta yin tabihi biha bihi ila sama'i duniya a sai sun cike da shi zuwa ga saman duniya fa yastaftahu lahu sai ce a bude musu fa la yastaftahu lahu ba za a bude ba shi kuma ba za a bude mar ba yawwa thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana annabi ya karanta la tuftahu lahum abwabu as-sama' ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna al-jannata sannan ba za su shiga aljanna ba hatta yalija al-jamalu fi samil khiyal a sai da raƙumi zai fita ta ƙofar allura wasu fassara shi da alzumman cewa mun cikekiyar igiya amma wannan fassara ta farko ta fi malaman tafsiri da yawan sai ta suka ɗauka cewa raƙumi ya fita ta ƙofar allura kai ka san lan wa alfulan ne ba da wasuri yake faɗa fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce اكتبوا كتابه في سجين قلوب تسنان ساعتين سجين رجستا سجين كلا إن كتاب الفجار الذي سجين وما أدراك ما سجين في الأرض السفلى كنجي sai a dawo da zuwa ce koma kasa sai su tafi can kasan kasa kasa ta bakwai a nan za a ce a samu rajistar da sunansa a rubuta sun mai bada sai a ce wa'idu abdi ila al-ardi ku dawo bayan an ja rubuta sunansa a sijjin sai a ce ku mai da sunan bawa na zuwa gaban kasa kamar da aka yi wadan aljanna fa inni wa atuhum anni min haka lakum ne musu alƙawarin cewa daga kasa na halicce su wa biya wa aiduhum cikin ta zan mai da su wa mina ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin ta zan fito da su karo na gaba an gane ko fatiƙa na ruhuhu min as-sama'i qarhan sai a wurgo ransa daga sama jehowa a ta ta kafi ta tadi kawai sai ran ya fada cikin jikinsa sun magara sannan sai karanta cewa wa man yushrik billah annabi ya karanta cewa duk wanda yayi wa Allah shirka fa ka annama qarra min as-sama'i kai ka ce ya faɗo daga sama ne fa ta khadafu tsayu in ka yana ko a tattakar jikinsa aw ta'awi bi rihu ko iska tana yawo da shi tana ɗibansa fi makanin sahih daga guri mai nisa sai karanta wani sai ce fa tu'adu ruhu fi jasadi sai a maida ransa cikin jikinsa kala sai ce fa innahu la yasma'u khafaqa ni'ali ashabi yana jin karar ta kalmar an-ni'al jami'i ne na an-na'al silifat ta kalmar ɗan uwansa idan wallau anu idan suka juya suka bai shi wa yati malakan ana aka ce malaiku biyu su zo masa shadida al-intihar masu tsanan tsawa wa yantahirani shi masa tsawa wa yujlisani su zauna da shi wa yaqula ni lahu tisbi da iman rabbuka waye ubangijinka wa yaqulu ha ha ko ka ce ha he ha he ba zai iya magana ba ha ha aka zai rika kaga shi sa na gaya muku ba hadda ba ce anan tabbitu lahu alladhina amanu bil qawli thabit la adad bayan ya faɗi ha ha sai ce la adad ban sani ba Allah ya kiyaye sai ya kula ni sai ce ma dinuka sai ya kulu ha ha la adad fa ya kula ni fa ma ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'ita fikum bai zaka ce ga wannan mutumin da aka turo muku wala ya tadi lismihi bai ma san sunansa ba fa yuqalu muhammadu sai a ce da shi muhammad annabi muhammad ne zaka ce akan sa fa yaqulu ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna zalik sai ce to na dai ji mutane suna ta faɗa a gari cewa kaza kaza kaza muhammad muhammad ya ji kala sai ce bai yukalu la da raita wala talauta sai mala'ikun ce da jito baka sani ko kuma baka karanta ba sai bai yunabi munadin minas sama sai wani mai shela daga sama mala'ika ya shela ya ce an sadaba cewa ƙarya yake yi kaga can an sadaka cewa gaskiya ya gaya muku wannan kuma ya ce ƙarya yake ka zo yadda taɓa ji an faɗa annabi Muhammad a duniya ba ya dai ji ana faɗa sakon da ake faɗa da duwa a duk ba a yi barba shi mala'ika ya ce ƙarya yake yi fa afri lahu minan nas bi masa shimfiɗa ta wuta eh bargon karara wafta lahu babam ilan nas ku bude masa kofa daga wuta fa yatihi man wato min halliha wa sumumiha ana bude ma kofar shi ma sai ji zafinta da warin wutar ya zo ya take shi kamar yadda dan aljanna shi ma ya ji kan shi da ne iska shi ma haka za ta zo ta dace shi wa yudayyaqu alayhi qabru sai a matse kabarinsa hatta taktarifa bihi adla'u har sai wayannan wannan kasusuwan nasu sun haɗi idan aka matsa kabari na farko akwai ta wallahi idan ta matse shi sai wayannan abubuwan sun haɗi jirgin din nan gaba ɗaya kakakar za su koma ta haɗi إنا لله وإنا إليه راجعون ويأتيه وفي رواية ويمثل له wata ruwaya sai a mutunta masa aikin da yazo wal rajul wani mutum yazo qabihul wajhi mumuna fuska qabihu siyab limuna nan kaya munjin rihi yana wari doyi sai kulje sai abkir bil ladhi yasuka ne ma albisu da abin da zai bata ba rai zai bakanta ba hada yau muka ladi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da aka zance a nema alkawari sai kuri zai ce wa anta fa basharaka Allah bi sharri yadda kai mun bakin albishir kai ma Allah ya bakanta ba aka zai ato a banza wai wai wai ake wai talaka ya zaki sarki aka ce a banza ko kuma zaki cikin babban riga dukka sai ce man anta waye kai fa wajhuka alwajhul yaji'u bi sharri fuskar ka ta yi kama da irin fuskar wanda suke zuwa da shari in ji dan wutan aka je gaya mala'ika sai kul zai ce ana amaluka alkhabir ni ne aikin ka mummuna da kai a duniya wallahi na rantsi da Allah ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah ban san ka ba ban san komai akan kawo face sai kana da nauyin jiki wajen bin Allah zo mu tafi makaranta wallahi ina da abin yi sai ka je ka dawo yana gurin akan kujerar a zaune awa ɗaya ne makaratun awa minti goma ne sallar sha biyar amma sai shi wa rashi ba an fahimta da kyau ko yawwa to zai ce tari'an ila ma'asiyatillah amma gurin sabo ta su asau ajiran ta yake Allah za ka bata mana lokaci kaza kaza ke tema mita in ba za ka fito ba za mu tafi da Allah ya hakuri to wallahi kana ƙara mun ciwo ku mun tafi sauri yake duk abu abokan ku za ku ga akwai ire-iren su kowa abokansa akwai yawwa to da haka in harkar sabo ne za ka ga sauri yake jaka amma gurin aikin Allah ya tema shi bai da Allah ya kan ka dawo ma gaba kuma ka je ka dakatar da shi a gurin yana ta danna waya Allah ya kiyaye mu to sai ce ba jazakallahu sharran Allah ya saka ma da shari a banza dai shi ba aiki yake yi aikin Allah yake ya Allah zai saka ma da shari Allah ne yake ma haka kai kuma da yace kai wani abun kin yi kai yawa thumma yuqayyazu lahu a'ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai a sako man mala'ika wanda baya gani a san mu kurma abu kan mu bebe fi yadihi min zabatun da katuwar guduma a hannunsa shi aikin da ya zo yi kawai ba ji a ko rusau za a yanzu ba an ce kuna ne ake ɗebowa ba ba za ji ba za ba ruwansu da komai za ka faɗa kai ta zagin su oho to shi ma wannan mala'ik baya ganin ka baya ji kawai aikin sai ta dukkarka haka Allah yake yi shine tasbihin da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi wannan mai dukan ko to kaga mun karin wani kirin bai tambaya ne shi wannan ba ba baki suna ba amma ba hauje zai yake kiran in wanda ki zai zo ya tafi kan mutum wallahi zaka hadu da wanda ki a gaya ba wannan karshen tsoratawa irin ta da kenan yaran yanzu ba ruwansu da wannan kai ta faɗa to sai yace mirzaba shine guduma wasu wa'alai suka ce a irin wai dogo bulala ce ta karfe amma kanta abu ne kuje shine mu kuma yau ce guduma guduma ce na aiko a ce ta jibga ba ta wuta law turiba biha jabal kana turaban yace da zai buga wa dutse na dutsen uhudu sau daya ya zama kasa gaba ɗaya ta yanar ki dutsen uhudu ba yayi dare da gorin dutsen sau 40 ina ga ba wajen awa ɗaya da rabi za ka yi a mota kana gudu ba ka kure ba shi za mutum yana masallacin madina sai ga kamar matsowa yake wasu mutane suna cewa wace biya yi zaka ji wasu na baka tarihi suna cewa wace biya yi ko a nan suka samu oho ai da ya wuce masallacin madina yanzu inda ta biya yi sai yana can wani gurin eh wai sai a ce wace biya yi amma kam saboda girman sa sai ga kamar towa yi wane mutum to sai ya ce da kiniya zama ta turbaya bayan diribu darbatan sai masa duka daya hatta yasira biha turaban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta ya zama turbaya thumma yu'idu la shi wannan da mala'ika ce da kan yi masa duka dai ya zama kasa da shi ake aiko to yana zama kasa sai a kuma dawo da shi kamar yadda yake kama kana fa yadribu darbatan ukhra mala'ika ya kara man nabiyu fayasihu sai hakan ya samahu kullu jayn illa takalai idan yayi kara duk alifin duniya sai sun ji banda mutum da aljanna duniya takalai sanabruku lakum ayyuha at-taqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban duniya takalai ne nan ne ko thumma yusawlahu babun minan nar sai a bude masa kofa daga wuta yumahadu min furushil nari an mai kimfada daga cikin kimfidin wuta ta karara bai kulu zai ce rabbi la tuqim sa'a ya ubangiji karkata shi alkiyama ina wannan kabar to mu ma mun zo karshe ai ya ubangiji karkata shi kiyama haka dan wuta zai fada oho kiyama kam sai an taje ta kuma ko ba taje ta ba wannan matsayin da kake ciki ai ka shiga uku Abu Dawud ya fitar da hakim da daya lifi da Imam Ahmad shi ta magabata ana karanta musu wannan hadisin wallahi za ka wani kamar wani sai su ma wani gaba ɗaya jimin sa ya fike da da hawaye to da wannan hadisin ya barazana ce matuƙa an gane ko yawwa wayannan sun fitar wa rawan nasa'i wa ibn majah al-ism al-awwal minhu ila qawli wa ka'anna ala ru'usi ru'usi al-tayra wa huwa riwayatun li abi dawuda sannan bi aksara minhu shi ya zo da hadisin da ya bi ko ne ta kaituwa muktasar sa wa kaza ahmad wa qala al-hakim ayyuhu ala sharti shaykhayni وأقره الذهبي وهو كما قال وساوي ابن القيم في إعلام الموقعين وتعذيب السنن ونقل ونقل فيه ونقل في تسعيه عن أبي نعيم وغيره دون النجس متهدا إن شاء الله تعالى آه sati mai zuwa za mu ga mun yi kokari mun biya wannan gabar to daga nan littafin mu zai zama da insha Allah ta'ala sai mu kokari mu ga satin gaba kuma mun fara da yin littafin insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ko wani bawan Allah da a cikin matasan mu kuma da muke da su yayi provide guda kofi ashirin na yi mana kwarai da gaske cewa za a raba yan uwa insha Allah kafin lokacin da mu ga an yi kokari ya tabbata sannan muna tsara insha Allah ta'ala wannan wannan wannan betotin da yake da daji mun faɗa cewa matsalar mu ta karatu insha Allah ku taya mu addu'a muna na akwai wani abu da muke ta kokarin yi ne girki shi ma muna zo bi migration daga kan harkar harkar wannan fetur da insha Allah muna roƙon Allah ya yawaita mana da rashin wayannan bayan Allah Allah ya yarda da cikin kiyaye Allah madaukakin sarki a bidan da gafara waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya musu bukatu akwai wanda za su aure da yaya maza da mata muna roƙo Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin su Allah ya lafa mu akwai ta baiwa Allah da ta jaraba ta kola shi ta ci komai kun san matsalar Najeriya amma saboda corruption ana taimaka walawala muna roƙo Allah da sunayen su dawowa idan su suna ganin suna da karfi Allah madaukakin sarki dan sunansa alkawiyu alqaharu Allah kwato mata yancin Allah ka bata ikon wato samun wannan dama ta tafiya karatu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suke neman kasan gaza Allah ka maganta mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kogin ka madaukaka Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka sa arzikin mu ya amfani mu duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kun rayuwa da talauci da ake ba da shi Allah ka sauƙaƙa mana muna roƙon Allah ya sunayen ta jawawa waɗanda suka sa aure a gaba da sannan aure ta ko a gaba Allah ta tsaya laban iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta jibar da gafara idan ta mu ta zo Allah ta samu ta da da imani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ka ba mu ikon guje mata matasan mu Allah ka shirye su Allah ka dora su a hanya mara yiya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين